إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم مركز أهل السنة والجماعة وندك ينبلك ركدا أبرن دمقرم جمهورية النجاح يومنا ثلاثة 24 ga wata na jumadar ula hijira shekara 446 wanda ya dace da 26 ga watan 11 2024 a yau insha Allah za mu darasi na 31 cikin littafin fiƙir suna na asaidu sabiq darasi na 31 insha Allah muna cikin dai babi na taimama ina ga mun kawo ƙarshen hadisin aisha ne ku na asalin samun sababin taimama ko shar'anta taimama a ruwaya da makaranta da imam bukhari ya roto imam muslim ya roto asali abin saukin ya wakana dalilin ɓacewar sarƙa ta aisha radiyallahu anha wanda ana nema har lokacin sallayi kuma inda suke babu ruwa kuma babu ruwa a cikin kayansu wannan ya sa Allah subhanahu wata'ala ƙarshen al'amari ya sabkar da aya ta taimama a wannan sababi wanda shi ne usaid ibn hudar da ke cewa wannan ba shi kaɗai wanda ba harkon albarkar ko ya ala abubakar kenan abubakar iyalan shi dalilin aisha samu shar'anta taimama in babu ruwa ga yanda za a yi wani bayani ya gabata baya wasu sahabbai sun samu kansu a inda babu ruwan kuma babu lokacin basu da labarin ayat taimama sun yi sallah a wannan halin da babu ruwa babu taimama wani shi ne musa'ala ko tushen madogara ta magabata Basu ganin kenan inda aka samu halin da babu ruwa babu abin taimama in misali kana cikin gidan kaso misali inda kake ko ina kashi ne ko a cikin jirgi shi dai sallah kaka da ta huce ka a inda kake in babu ruwa babu abin taimama sallah dai kitabun makuta ce tana da lokacin da ka ta huce kai sallah ƙura shi ne bayanin da ya gabata baya kuma ta ce bayan an ƙare nema garin Allah ya waye an tashi sai ga wannan bayan an ta yamma sallah sai ga wannan sarƙatata a ƙasan raƙumin da aka tada za mu tashi yau insha Allah al-asbabul mubihatu lahu sababin da yake sa a halittawa mutum yin taimama a wani dalili ne ake yin taimama shin zai gaya maka يتي يباه التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر في الحذر والسفر إذا وجد سبب من الأسباب الآتية يتي يا هلتا أي تيمم yin halitta taimama ta halitta ga mai hadasi kuma wannan hadasin ƙarami ne irin rashin arwalla ko hadasi ne aka mai girma irin mai janaba ko mai haila ko mai nufasi daɗe ne dai wannan kuma samuwar hadasin ƙarami ko babba ko halitta taimama daga mai hadasin ko a wannan halin a gida ne ko a bulagaro filhadar wa safar an halatta yin taimama a gida ko a balaguro idza wujida sababul min asbab an aka samu daya cikin wannan sababi wanda yasa aka shar'anta yin taimama inda akwai dalili kenan to yanzu cikin asbabin da suke sa suke halatta wa mutum ya taimama sai fara cewa idza lam yujid al ma an baka samu ruwa ba kenan zaka iya taimama babu ruwa an wuce da minu ma la ya kafi da tsara ko ku a akwai ruwan amma bai iya maka arwalla ko wanka ga ruwan amma bai isa wannan magana ta an babu ruwa ko an samu ruwan da bai isa ba a yi taimama ya kawo hujja da hadisi imran bin hussein radiyallahu anhu qala كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالسعيد فإنه يكفيك راهو شيخان cikin dalilai mun ce da kuma ce muna cikin fikir sunna da abin da zai kawo ya kawo nasi da yake da shi akan shi ne eh wannan mas'ala da ya ambata yanzu na mas'ala ko wannan tarjama dai ta an halatta yin taimama ga wanda ba shi da ruwa ko ruwan akwai bai isa shi ga dalilai da zai kawo hujja kansu hadisin imran bin husayn radiyallahu anhu yake cewa kunna ma a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar muna tare da manzon sallallahu alaihi wasallam a cikin wani bulaguro a wannan bulaguro fa salla bin nas manzon sallallahu alaihi wasallam ya wa mutane sallah فإذا هو برجل معتزل أن قال صلى هي قال متن يا واري شيء لا يا واري أجيه أنا متن أجيه شيء لا فقال النبي تمشي ما منعك أن تصلي ما أنا بصلى يتي أصابتني جنابة جنابة بري wannan abin ya sa kuma ya ce wa lama kun babu ruwa inda nake ga janaba babu ruwa قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي مشي عليك بالسعيد فإنه يكفيك ga saman ƙasa ya isa maka kenan bai bukata ya kaji wani daban tun daga ƙasa mana za ka yi taimama ta isa maka ina ga wanda bai da janaba ga wanda yake da janaba babu ruwa kaga na kuma amma bulaguro ne amma na ce rere a sama ka taimaka rere sai duk abin da saman ƙasa dutse ne jak ƙasa ce horar ƙasa ce duk abin da saman ƙasa ne ana kai sa'id kenan bayan mun ce rere mun ce rere ya zama matsala duk abin da ke saman ƙasa shi ne sai ita kenan saman ƙasa ta isa maka maimakon ka tsaya ba a sallar ka kai ba wannan shine hujja ta farko kada kenan an yi annabi ya halatta ya shar'anta yin taimawa ga wanda ba shi da ruwa ko da a ina ne inda babu ruwan zai tsarki da wannan ƙasa zai taimama da ita wannan ruwa ya bukhari ya kata haka imam muslim ya rubuta wannan hadisi na abu huraira kenan sai na imana bin hussein sai hadisi na gaba na abizar ya ce wa na abizar radiyallahu an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kan inna sa'ida tuhurun liman lam yajid lama ashar sinin rawu ashabu sunan maqalat al-muzi hadisi ne hasan sahih abu zar ke bada labarin cewa shi kuma sama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna sa'ida tahur sa'id ma'ana saman ƙasa tahur ne ma'ana abu tsarki ne tahur ne ya ce wannan zaman ƙasa abin tsarki abin tsarkaka ce liman da mai da ma'ashirar sinina ko da shekara goma za a yi babu ruwa za ka yi taimama ka yi sallah kambacin ruwa wannan ya za a yi mutu ga goma ruwa ya rayu an san abin da ake yi misali ke da inda kake inda ya zama tun misali ruwan za ka samu biyu ce na shanka na bukatar ka ba ki shi za ka samu ko ko ta rashin lahiya za mu gaba yana a gaban sha Allah wanda za ta hana ka taɓa ruwan nan gaya ce kenan ya kwanta maka maganar ta yamma ba ta sallah ɗaya sallah biyu kwana ɗaya har shekara goma kullum ƙasa ita ce tambacin ruwa inda babu ruwa a kuran maganar ƙasa saman ƙasa shine kambacin ruwa yana zaka taimaka da ruwa dukkan sallah haka in ta kama inda babu ruwan zaka yi dukkan sallah ko tushe da ƙasa zaka yi taimaka kai sallah kuma shine abin da yake nan rawahu ashabu sunan kuma turmizi a hadisi na tabbata hadisi ne ya tabbata ya da dangane kyakkyawa ta albani ya inganta shi cikin cikin sanin sa'i albani ya inganta ruwaya yanzu da kenan ya ce lakin yajibu alaihi qabl an yatayammam an yataliba al-ma'a marhali aw mirfaqati aw ma qaruba minhu 'adatan fa idza tayaqqana 'adamuhu aw annahu ba'idun 'anhu wala yajibu alaihi talab ya ce duk da mun yi maganar mutum zai iya taimama a cikin halin bulaguro ko a gida inda babu ruwa to amma ta wajibi ne kayan ya taimama yana ba shi dama ya yi taimama kayan ya taimama ai da labo fi rahali ya nema abin hawan shi mota ce inji abin da kake ciki ma dabba ce ma abin hawan ka kake kan shi ka nema ka zuba sabu a inda kake a inda kake sabke au wurin fakati ko ko abakan tahiyya shi tambaya abokan tahiyya ko ruwa wani wani au ma karu da nuna a ko abin da ke da adatan ne abin da wurin kusa an tabbata kabu laburo inda wurin kusa ne za ka samu ruwa kana iya zuwa ka ɗauko amma sai za ka yakan adamu in ka tabbatar babu ruwa a wurinka wurin abu da a kusa to anan au annahu ba'idun an babu shi ko ruwan nesa ne a wannan hali la yajibu alayhi talab ba wajabta maka ba zuwa balaguran neman ruwa babu a wajenka babu abokin tahiyarka babu a kusanka inda kake kewayenka haka babu ruwan to ba maganar cewa ya kaje balaguran neman ruwa dogon tahiya za ka aiki da wurin da kake ciki da kayanka da abokan tahiya in babu a kusa kusa kewayenka ba ɗora maka da ka balaguro na musamman kaje neman ruwa wannan shine magana ta sababi na harko da ya magana kenan rushin ruwa ko akwai amma bai isa ko sababi na harko da ya kawo sai sababi na biyu da ya kawo idan kana bihi jarahatun aw marad wa khafa min istimal al-ma'i idarat al-marad aw ta'akhud al-shifa sawa'un arafa dhalika bit-tajriba aw bi ikhbar thiqati min atba min atba yace idan mutum yana jaraha iya da ya ji wani ciwo a shata rauni wani ciwo da ka ji a gabaka ko kana da rashin lahiya wa khafa min sai malama zat al marad kai tsoron in kai wanka malatan ga zai karu aw ta khulu shifa ko kuwa in kai wankan ba karuwa ta ba amma za a jima ba warke ba a ce duk wanda yake da ruwa a wani cuta kaza amma san ba an warke ba abin bala'in yawa ko kuwa a ce ciwon zai jima bai warke ba ana samun balle ma mutunan lahiya akwai silar ake daga yayi sa ruwa a jiki ce ko a kai haɓu ya zumu a samun haka wani lokaci da ka taɓa ruwa kuna samun cuta nan kun ka gana kun tala shi dai duk abin da zai kawo rashin lahiyar da ko mutane mutum mai zazzaɓi wani lokaci zai bai san taɓa ruwa shi dai kurin an akwai rashin lahiya ko akwai ciwo a wurin da za ka yi arwala an ka zaba ruwa zai cutar da kai to a nan ya ce kuma wannan wanda aka ce maganar ciwon zai ƙaru ko kuwa zai jima bai warke ba ya ce sawa'un ɗaya ne a rafi zalika ta jirba bai kamar da tukaye da ta jirba a yau da gobe ne ka shayi in kai da kana cikin hali kaza masara ce wani ciwo kaza ne da ka taɓa ruwa ka jarba ka gani kan samu matsala au bi ikhbar thiqati min atibba ko kuwa wani amintacce likita amintacce amintacce likita ya baka ya maka wannan malati naka wa in ka taba ruwa za ka ba warke ba ko za ka halaka ma kinan likita amintacce ya baka labarin tabbata ma akwai matsala to kace yana jaraba ko imanin ka ne kai kai a kakai wannan magana dai hodi me dalilinta yace da hadisi Jabir بن عبد الله كان رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم حكله فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العلي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعسر أو يعسب على جرهه على جرهه خرقة ثم يمسو عليه ويغسل سائر جسده رواه أبو داود وابن ماجه ودار القطني وصحابه بن سكن dalilin shi da ya kai maka maganar inda ciwo ko tsoron cuta ta jama ta warke ba hadisin jabir bin abdullah ya ce kharajna fi safar mun wata wani bulaguro wannan bulaguron a wannan bulaguro fa asaba rajulan minna hajar sai dutse ya rotsa wani daga cikin mu aka wasa mai kai fa shajjahu fi ra'si ashaj mana rotsa kai kai kashin kai tsage hushi aka husa mai aka mai rotsi shine aka mai rotsi aka wannan bawan Allah sun hatalab ga wannan ciwo sai mulki na balaga فسأل أصحابه هل تجدون لي هل هل تجدون لي نقطة في التيمم شن كنت أتبس ذاك إسا وانا إنا دران قومي قال لي إلا طولة إن وانكا نا إيا ينتيمم إنسان يتنبي أبكان تهيا فقالوا ما نجد لك ركسا كاي كسكي أكون دولي كاي باب وتران قومي با نران قومي قرم وأنت تقدر على ما كان يتبع روان كل وانكا ذاك ya yi fatawa an ba shi fatawa kan kuskure wani bawan Allah faka tasar tuna ce ba dama sai wanka iya wanka kuwa fama ta sai mutuwa yi ruwa shiga cikin kan kenan sai mutuwa yi wannan abin da ya waka na jijabir kenan shi ya bayyana ta abu ya ce falon ma ƙadirina ala rasulun salam da muka zo zama zama ka yanzu ka aka dawo daga bulagur aka zo gida yace da muka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ukhbiru bi zalika sai aka ba annabi labarin ga abin da ya wakana ga wani ya samu rotsi ya tambayi abokan tahiya cewa yaya zai da halin da yake ciki suka ce a dole ne ya wanka matuƙa zai iya taɓa ruwa dole ka wanka bayan da ya yi wankan yana wankan kuwa kenan ya mutu shi ne kenan ukhbira bidhalik aba aka ba annabi labarin abin da yau kan anan ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam musu qataluhu qatalahum Allah sun kashe sun kashe shi an Allah kamata Allah lance su ne Allah adatin mara dadi to da magana annabi sallallahu alaihi wasallama ya za ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma gashi mai rahama ne ga masu imani kuma yawan addu'a ta Allah ya tsine ko halakar da waɗannan mutane wannan zahi ne kuma sun yi laifi amma yan kuma kuma can tushe akwai ruwa ya kai ta cikin sai musulun sauran wurare annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce arab inna ma'ana basharun asubu kama ma'ana aka to kama bin adam fa kullun rajul ummati sababtu alla antu fa bada zalika rahmatan ma'ana da ma'ana magana da ruwa magana ta ya Allah ne mutum ne da cikin ɗan adam ina yin hushi nuka yi hushi in yi wata magana ta la'anta ko bakan magana ɗaya cikin al'ummata ya ce ya Allah duk wanda a cikin hushi a cikin hushi ya sa na la'ance shi wani gani bakan magana Allah ka sanya wannan la'anta rahama gare shi wani ya karanta da kai ne ga yau na annabi ya magana mara kyau to tuna akwai adda ta da gaya ko da ka ji baka magana ko la'anta annabi ga al'ummar shi ya roki Allah wannan la'anta za ta koma rahama amma yakan yi zahi abin akwai ciwo akwai dole abin mai ciwo haka ko da kuma ko fatawa kashe mutum ai kwari shi abin abin Allah da abin mai ciwo ne ya hushi ne kan abin da suka yi na bada mugun fatawa can sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalu qatalu qatalahum Allah yace ala sa'alu idan lam ya'lamu shin ba sa tambaya in ba sani ba tambaya ba sani ba su tambaya ma kuma ba su fatawa kana su tambaya ma musani ba musai wasu hukunci kan haka annabi ya yi karin kwarai wannan fatawa ta su mara kyau ta sa kuma ya mutu ya ce ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna ma shifa'ul ayyi aswal ai maganin jahilci tambaya tambaya tambaya fa Allah dukkan gudunta ta alamu Allah kada ji Allah ta wasabu Allah dukkan gudunta ta alamu sani ka tambaya wannan iya daga cikin ya kace karantarwa ba a san yin fatawa kan jahilci kurin da ka yanke ta zan dogara wata madogara ko wuri kaza ko wani ya haka kurin lawan ta tsanin mutuwa mai hadari to dai nan sallallahu alaihi wasallam annabi ya musu faɗa kwarai kuma ya ce maganin jahilci tambaya kenan su tambaya to anan alamun sai ce musu innama kana yakafi an yatayammam ya da ta mace ba magana ba ɓata lokacin kusa shi wanka haya halaka ko da iya taimama ta ishe shi taimama ta ishe shi kur tun da iya wanka sai ya kawo ƙarin wa ya asir au ya asub ala jurhihi khirqatan shin ta yi ya danna ko ya miƙa ya ɗarne ciwon nashi ya sa wata hirka kirka mana wani ƙyallen tsumma ya ƙarne ciwon sun mai musawa alai kuma sai ya shafa a kan wannan ciwon nashi da ji wa ya gasilu sa'ira jasadi sai ya wanke sauran jiki tarawa abu dawo wa bin maja wa dara kutane musawa ibn saka wannan ruwa a ya kata cikin sahihin abu dawud amma ya ce abinda yake ruwayar bakin abu lafazin da ya inganta don labarin bakin innama kane ya kafi an yi tayammam lafazin wa ya asir au ya asu alajuri kirkatan sun wasu alaya wannan ruwaya ba ta da inganci ba ta da inganci wannan ruwaya ta cewa a yi taimama ko a kulle wurin ciwo a yi shafa kashi shi albani ce kuma anan za a gaman ƙwararren ibn nasir magana kanta za ka anan kama an yi aiki biyu kenan an yi wanka an taimama ba ga wani ɗaya ke ba ga wani taimama ko ya taimama ko ya wanka ne kuran kuma dai ruwayar wadda ta kawo magana a ƙulla wani tsimma ko a sa'a gaskiya ba ta da inganci kuran amma duk wani labarin muka ambata ya waka da kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi faɗa akan an sa shi ya wanka kuma ta amsa fatawa kan jahilci kuma ya ce ya taimama ya ishi shi shi dalilin da mun kawo ruwayar gaba ɗaya dalilin yin taimama a inda da ruwan kana tsoron aiki da shi shi ne magana kenan ya biya bukata bukata ta biya Kana da ruwa ya tabbatatta akan halitta yin wanda yake ba shi da lahiya imma bai iya taba ruwan ko ya ga yashin lahiya in ya taimama in ya taba ruwa cutar za ta karu ko ta jima wata warke ba iya da dama ya taimama kan wannan ruwaya kuma wannan lafasin ya tabbata na innama kana kafi ayat tayammum bakin wa ya asir ne zuwa kashe shi lafazin wannan shine bai da gwan baya bai da hanya tabbatata sai wannan shine sababi na biyu sai sababi na uku wanda ke sama cikin hamun ka kuma ce muna cikin wani sababi me yake kawo ko jayo ayat tayammama mun yi akan babu ruwa ko ruwan akwai bai isa ba nan kuma yanzu ya maka bayani inda akwai rauni akwai ciwo ana tsoron ko ba lahiya ana tsoron yin taimama a samu matsala shi ne wannan bayanin kama ka wannan ruwaya ta jabir bin abdullah sai ya ce nan idza kana al-ma'u shadidatul buruda shadidul buruda wa waghaliba ala zanni husul ad-darr bi istimalihi ruwan ga sanyi ya sanyi da yawa cikin sanyi misali ruwan ga sanyi kuma ya tabbatar ita a jikin jikunan in yayi wanka da wannan ruwan da sanyi zai samu matsala kana jin sanyi ko da yake da yawa lokacin da cika wuta balle cikin sanyi kun balle ban daki ta waje an iska tana kadawa ka san kai yawa yan kawo kai daki irin wannan da ka tabbatar da kun an kai wanka a irin wannan sanyi da wannan ruwa mai sanyi zaka samu cutarwa to a nan na amma ka dama kenan ka yi taimama ga ruwan amma sai ya yawa ta hallaka amma wani magana da hudu ya ce bishar an ya ajiza an ta sahini walau bil ajar amma yadda aka baka damar ka yi taimama ga ruwa da saboda sanyi inda ba ka iya dawawa ne matuƙa za ka iya dawa ruwan ko biya za ka iya dawa kana da abin biya to nan ba da maka taimama magana kenan a inda ga ruwan sanyi ba dama a dawa kuma na koyar maka abin dawa inda kamar an dawa maka ma a yanzu kana da dama ka yi wanka ba damar taimama tunda za ka iya dahoro wannan ko ka biya a dawa maka a nan ba damar taimama sai inda baka iyawa baka iya dawa wani ko ba abin biyan kuɗin dawawa a nan ne yan baka dama kenan sababin sanyi mai yawa ka yi taimama kai sallah awwala ya tsara da wudul hammam ko ko bai yi wa ya shiga ban da ake wurin wankan wanda li zai hana shiga duna bayani da ya shi ma na tsananin sanyi za samu cutarwa baka iya dawa na akwai akwai masu ganin cewa ma wai ba a daho ruwa amma sun tsammanin aka daho ruwa wai lalace a shara ya tabbata a sunna ko ruwa tabbatatta na halittin dafa ruwa a yi arwala ko wanka na janaba ya halitta daho ruwa bai canza a matsayin ruwa ya ce wannan duka bayanin da ya maka wannan tarjama da ya maka ce ya yi ta hadisi akwai amr bin as amr bin as radiyallahu anhu annahu lamma bu'isa fi ghazwati zati salasi qal ihtalam fi laylatin shadidatil buruda fa ashfaqtu an iktasalat an ahlik thumma sallaytu bi ashabi salat as-subh فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذكروا ذلك له فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فدهك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا wannan ruwaya wadda abu dawud ya rubuta ga imam ahmad da haka imam musayi cikin sunan kubra haka da rubuta ruwaya ta inganta ta imam bukhari ya karu waye da siga ta makata tamrid ta alika aka ce cewa amr bin as radiyallahu anhu annahu lam yu'itha fi zat salasa annabi lokacin aka an ake shugaban shi shine amirul mu'minin amirul na wannan gazawa ke annabi ya sa shi ya aike shi a yakin zata salasir iya bar labarin abin da ya kana a wajen yaƙi yake cewa ihtalam filatin shirita buruda na yi mulki a dare mai tsananin sanyi fa a shafakatu inda ta sarrafa an ahalik na ji tsoron in na ce in yi wanka a wannan sanyi zan halaka ya ji haka gano akwai jin da yaƙi kada ka alama kaza ko ya ce dalilin haka sun masallaitu bi ashabi salatar subh sai nawa abokan tahiyar shi na musu sallah ta asuba kenan da taimama wannan sallar da yamma abokan jin annabi kama zan ga gaban ta taimama ce yace da yace tsoron Allah sai ne sallah ga sabai na musu sallah asuba falamma qadimna ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam zakaru lahu ta suka ambata ma annabi labarin ga abin da Amr yayi kenan su sun bayan da suka iya sun bi shi ba da suna so ba dan ana ga wata ruwaya ko wanda da aka yi cewa shi fa da janaba a su ga sai ce to muku ni fa kurin dole haka zan yi da zan yi a takace da shi da yayi sallah da janaba kuma da taimama su san ga bai dace ba a ce an yi sallah da janaba haka zama liman kuma haka suke gani shin suka zo gida aka ba nan aka ba nan labarin sallallahu alaihi wasallam aka ba manzo labarin ga abin da aka aure kana to kullum da tsaya da ta addini maka hawa mutum wanda ko zargin mutum haka kula qur'ani Allah ya ce misal kaza misal kaza lima kaza lima kaza sai da sai annabi ya ga annabi haka sai annabi ya ce mishi ya amar ya amar sallaita bi ashabika wa anta junub zaka yi sallah da abokan tahiyarka kana da janaba aka yaka me kamar dalilin ka da kai haka amma fa qulu ta yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa annabi zakartu qawlan Allah azza wa jalla ya rasulullahi na tuna fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce la taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kaku kashe kanku da kanku Allah mai jin kai ne gare ku sai kace kaina Allah mai rahama ne ko maka shi ta karar ishtihadi da amare ishtihadi ne kai halakar da kanshi kuma ga aya da aya kan hujja annabi ta fitar min ijtihadin da yace ba annabi annabi ya ce annabi kullu shay'an annabi annabi dariya yace dalilin wannan aya fa tayammamtu sai ne tayammama sun musallaita kuma yin ne sallah bayan tayammama wata haka rasulullah sallama wani ƙarshe annabi ya dariya da ce mishi komi ba a cikin wani rawar kenan ikirari ne annabi ya tabbatar ne da abin da yi wasu annabi ya tabbatar ka yi sahabbai idan kai kana halin da baka da wani abu ka yi shahadi kawan dalili kaga annabi ya tabbatar ne da inda haka annabi ce ba haka bane ba inda inda inda baka bane annabi ya tabbatar ne da abin da yi kenan akan wannan ne ita wannan ruwa ta imam abu dawud ahmad abu dawud hakim dar qutani ibn akun ibn bukhari ka ruwa mu'allaqan yace wa fi hada iqrarun a wannan aiki na amr na amr bin as akwai tabbatar da wani abu shi wace wal iqrar hujjatun iqrar hujja ce a sunna me yake cewa akwai sunna ke cewa fi'liya ko taqririya ko qawliya sunna fi'liya a ganin sallallahu alaihi wasallam yayi kaza eh hujja ce annabi maka annabi kaza fi'liya kenan qauliya a sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza shine qauliya suna ta qaririya a ayyana a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam kyale bai ce kai ba kenan nan annabi kan ya tabbatar da abu kenan dole abun kun uku na uku ana aika hujjar su imma ce annabi ya aikata kaza ko annabi ya ce kaza ko annabi ya tabbatar da aikata kyale illa yace sunna qauliya inda aka samu arada na annabi ya ce ka ai kaza sai aka samu annabi ya yi kaza ko ne kuma ya tabbata ta wajen ilmin usul hadis abin da ake ta wannan sai a rinjayar da qul alal fi'il din aka samu wannan rigima ruwa ta inganta nan ta aka annabi ya ce kaza ko abali ka ai ko ayi ne na kuma aka samu aikace misali ya yi bayan ce ba yi to a ce sai a rinjayar da wajen hudi nisa saboda annabi akwai akwai ihtimalatin hususiyya ta shi a ce shi ne kada akwai abu da annabi da hususiyya a wannan shi kada aka ba dama haka nan irin misali arman mace ta hudu da daga sama da hudu da irin raba kwana akwai abu da annabi ke so shi kada aka ba kana da magana a da dama cikin hususiyya kenan a cikin hususiyya kenan ta ce kenan dalilin in ba a samu ba tarjihi to sai a rinjayar da kawul alfil amma dan nan da abin za a gaba annaba ce annabi a gaban shi ayyuka za ka ne to hujja ne sunna addini shi ta hujja sunna ta qaririya yace wal iqrar hujja tabbatarwa hujja ce da annahu sallallahu alaihi wa sallam la yaqiru ala batil annabi sallallahu alaihi wa bai tabbatarwa akan banna in banna ce da ya ce ba a yi ya ce ba a kaza da hudu wannan kaga sun dalili na uku da ya bada kenan ana taimama da in ba ruwa ko ruwa kaɗan bai isa wanka ko kuwa akwai ciwo ana tsoron an kai wanka za a halaka ko ƙarin cuta ta jima ana yi ko ko ruwan ga tsananin sanyi ba abin dawawa man da abin dawawa dawawa za a yi sai cikin abin da yake sababa taimama idan kana da ma'u qariban min إلا أنه يخاف على نفسه أو إرده أو ماله أو فوت رفقة أو فوت رفقة أو حال بينه وبين ما يعدو يخشى منه سواء كان العدو آدمين أو غيره أو كان مسجونا أو عجز عن استخراجه لفقد الآلة الماء كحبل وذلب لأن وجودنا ما في هذه الأحوال كعدمي وكذلك من خاف أن يغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر به جاز التيمم wannan bayanin abin da yake cewa sababi na hudu kenan da zai kawo wanda shi ma wannan sababin iya halitta maka yin taimama yace idza kana ma qariban min ruwa kusa iya bayan wannan gidan ba wannan katangal ko nan kusa akwai ruwan na tabbatar da shi kuma akwai tanki ko famfo ga shi nan to amma illa annahu ya khafu ala nafsi aw irdi aw mali iya tsoron in yaje wannan akwai ko wani zaki ko za a ci mutunci shi ko zai halaka za a amshi dukiyar shi ko za a amshi za a kwace an fuku rufuka ko ko a akwai ruwa ba nisa amma in na ce in je can in yi wanka ko ɗauko ruwa abokanta za su ta bar ni abokan tafiya za su ta bar ni abokan tafiyar ka yanzu misali kana cikin kar ka ce ka je ka je ka nemo ruwa ka san abarka da sun ƙari kai zaɓar musu irin haka misali ko jirgi ne gashi nan zai lokacin tashi ya yi kai kuma kace ka je ka kai ma kaga za a farka wannan tabbas ne din da kenan huce fatu rufa mana abakan da su sabara duk wani dalili yace aw hala bayna wa bayna ma'adu ko kuwa ga ruwan kuna yaki ne akwai abakan gaba tsakanin kai da ruwan abakan yaki wanda ya kasha mai kana tsoron wannan abokin adawa zai ma illa to wannan bayan da aka yi tsoron wani abu sawa'un kana al'adu wa adami na algairi wannan baki naka ɗan adam ne ko ba ta tabbace daban ba ya adam ba ba ya mutum ba aukar masu juna ko kuwa a kana cikin kaso ne ba dama ka wuce kaje ka dogo ruwa dan kaso ne gun ba ka maka ruwan ba ya za ka iya haka ban da ka iya au ajiza an sikaraji ko ga ruwa ga kai ga rijiya amma ba ka iya hudo da ruwa me yasa da faƙa da alatul ma saboda babu kayan ɗauko ruwan zaka misali ka habalin wadalu babu igiya da guga ko da da igiya ba guga baiwa ko ga guga ba igiya baiwa kenan an sami igiya da guga amma ga rijiya ga koni amma ba su igiya da guba ana ma za ka yi taimama a bakin rijiya ka yi sallah kuma to wannan su ne da yi shiro kan ababen gaba daya tsoron halaka kanka ko mutuncinka ko dukiyarka ko mutu abokan gaba abokan tahiyar sabarka ko wani abu ya tsaye tsakanin kai da ruwan tsakanin akwai wani tsakanin kai da ruwan kan tsoron zama illa mutum ne ko wani abu ne ko dabba ce ko kana cikin halin kaso da baka ta mutuwa ko ka kasa hudu ruwan ga ruwan ba abu mutu shi duk wannan ya ce li'anna wujuda da ma'a fi hadin hawar ka'adami ya ce domin wannan ruwa duk da akwai shi ga shi nan a kusa amma kan babu shi ne kaman babu ruwan ne kaman iya cikin falamfin doma falamfin doma babu ruwan ne kurum wa kadhalika man khafa an yaktasala haka wanda ya tsoron in yi wanka an yurma bima huwa bari'un minhu za a jehe shi ko a tuhume shi da abin da bai yi ba wai ta darrabu bihi kuma a cutar da shi kan wannan abin a wannan halin jazar ta yammu a wani halin misali an ce ya ka misali mutum ne ya kwana a wani gida misali gidan abokin shi ko muri da mata ba nashi ba ya ga da asaba ya iya wankan janaba haka ne cikin rauna akwai zai kama tuhuma wannan haka ne san zai san amma haka ne da gaban su mata masu kaman na yake cewa ana abu ne sanin bi balle masu mata saboda bigo a wurin da ai tana gane ta kaga an ga asuba ka sa ku dalili daga ka ji wadanda asaba ta san akwai abin da kai to sai ka je wani wuri kana tsoron kai wanka a ji gaban asuba me kawo kada asuba kenan akwai to wannan abin duk abin da zai kai maka tuhuma in kai wanka to anan sai kai taimaka ga ruwa ga komi amma akwai matsala eh akwai matsala a nan halitta mata yamma tabbas ya ce magana a nama ya kaya bayan ya ce siddiq ya biyu inda sadiki yi mutu zawai sai kama abokin gwanin gida abokin shi ce mai aure kai kuma baka da duka ce dai kuran din da zai ma tuhuma kakka yi kuran a hauta lafiya ya yi dan an an mai ta hifz da wajibi kiyaye mutunci wajibi ne ya ta kaman kiyaye dukiya da dai ne da dukiya da dukiya da mutunci da wajibi a kiyaye su annabi ka ta maka da dukiya da hawa mashawu shahidi annabi ya kawo mun mutu dun mali fa shahidi mun mutu dun irdi fa shahidi dun aka kashe wajen kare mutunci shahada annabi ce na kare aka kashe wajen wajen kare dukiya shi shahada yi ko ne kenan wajibi a kare mutunci ka ka kare dukiya ka dai ne to yanzu kenan zai kama kuma yanzu sababi wanda yake sa'ata yamma sababi na biyar yace idza hataja ila lama halan aw ma'ala nan shi zai buƙaci ruwan misali ga ruwa mana so insha ga ruwan to mama kai ruwa wallahi kai amma ina buƙata ina ina kashe ko ina kashe wani musamman so insha yace wannan ruwan wai buƙatar a yanzu ce halan aw ma'ala ko ba yanzu ba da kashe amma ga ruwa wannan ruwan in na ce in yi aula a yanzu a gaba bane ruwan sha shine ma'alan a gaba akan hanya ban da wani ruwan amma da lokacin sallah kuma ban da ruwa ba ta yanzu kun in yi kuma in tawakkali ga Allah ko kama hanya a bani ba tawakkali bane ba a kai abin da yake hannunka shari'a ta baka dama kaka ce ka shanye kai gaba ka samu wajibi ba tabbas yace kenan idan ka buƙaci ruwan halan aw ma'alan a yanzu ko a gaba da shurbihi a shurba gairu ko saboda kai ka sha ne ko ko wani burki tare shi ko dabba kana ba zai bukata ne ko kai ko ninka ka buƙaci ruwan a gaba kai yace wannan walau kana kalban gairu aqur ko da kare ne gare ka ko da kare in kai arwalla ko wanka a gaba karanka bai samu ruwan sha ba ya halitta ka yi taimama amma ce gairu a ƙoro banda karan hauka shi na ƙoƙarin karan hauka banda shi ya ce hauta da lahu da aijanin autaba wa zai tu najasa gairu ma'afuwan anha ya ce haka idan ka buƙaci ruwan iyayewa za mu yi da huwa a gaba za mu dawo abinci ban ruwan da muka ce mai taimama ko mai kamiyar walla babu ruwan dawo abinci za mu ci shi ne ajan autaba amma za a dama gari ne shi ne ajan za a dama horon-horon ne ko hora za a dama da wani abin dama wani sha da ruwan za mu yi aikin dama wani abu da shi ko ko za mu yi dahuwa da shi duk wannan dalilin dahuwa ko dama gari ko gusar da najasa da ba ya sallar ita ba na wanke najasa misali duk wannan an baka dama ka riƙe wannan ruwanka ka yi abinci ko dama horon ne ko hora ce ko musa da najasa ka wanke jikinka ka wanke wutsari wani abuwa an baka dama ka yi taimama da wannan ruwan ka sha ko ka yi da uwa ko ka wanke najasa ka yi taimama an baka dama ya ce fa'in na huru ya taimama ya ce a wannan halin da aka jero duka zai taimama kenan ya bukata zai sha ko yanzu ko kare ne ko na ko da huwa ko na abubuwa a wani halin fa'in na huru ya taimama zai taimama wa ya hafazu ma ma'aun na ma'i kuma ya kiyaye yake ne rike ruwan da yake tare da shi qala imam ahmad radiyallahu anhu ya kawo madogaran wani biyan bayanin da ya maka bayanin ne me madogaran shi kawai bayanin ne me madogaran shi ba da kaba hakun ne yace iddatu min as-sahaba tayammum wa hamdu sulama hamdu sulama da shafahu dama cikin sahabbai ya tabbata sun yi taimama sun rike ruwa don shan su a gaba don ishi don shan su a gaba wa ana ali radiyallahu anhu annahu qala fi ar-rajul yakunu fi safar fatusibuhu janaba wa ma'ahu qalil min al-ma yakhafu an yatashi tayammam wa la yatasan rawa aka an samu sayyidina ali ke cewa yayin magana sayyidina ali fatawa fi ar-rajul yakunu fi safar sayyidina ali ce wani mutum ne a bulaguro fatusibuhu janaba sai samu janaba abu lagoro wa ma huwa qalilun ma kuma ga ruwa kadan tare da shi ya hafa da shi iya tsoron ya kishi ruwa in yi in yi arwala ko wanka da in yi wanka yace ya tayammam zai tayammama wala ya ka tasil ba zai wanka ba kada Imam Ahmad ya ka maka ya karanta sahabbai da dama masu ya ka maka sunan guda cikin su magana kenan ya kama ka sunan guda a cikinsu wanda hakan ya tabbata a wurin shi ya zana ali iya da cikin sabai da ta sabai da man ta idatu min sabai idatu min zaman sabai da man kenan sun bada wannan fatawa ta ayi taimama ga ruwan ayi a rike shi saboda ishruwa shine magana shi mun dogara shi qala ibn taymiya rahimahullah wa man kana hakiman aliman dinama فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاكم من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاكما نعم أبدا ابن تيمية كتير رحمه الله ومن كان حاكما حاكم متمن دا إيه يجين مساري ko kashi in tusa tana ta hoto iya matsa matsi iya matsa matsi tusa iya kai motsi da yawa ta hoto ko ko tsari ya ci shi iya Allah iya iya matsa matsi din da kake haƙi matsa matsa mutsari ko bayan gari kenan kaga bai nutsuwa iya matsa matsi yace to man kana haƙi wanda yake matsa matsi ballan tuza ta yana matsalai kuma ga iya kenan yake matsa matsi iya gudun alwala ta warware shi kuma adin mazlima ba shi da ruwan alwala sai ke matsa matsi samu dai haka nan dai wannan sallar tsira isa mu ne sallah sai ke matsa matsa ya ce to a wannan halin fal'afadul al-musalli bi abin da ya yi ya saki tusa shi ko je ya tsara gar haƙin ya zo ya sallah ba wani matsa matsi min an yi hafa da du'awo ya yi kenan zuwa mana ya saki abin da saki tsarin gaban garin ya yi alkhairi da ya ce rike arwallah ya sallah da matsa matsi magana kenan don zai je tsarin ko ya saki dusar a wuto ya je sallar shi da ta yawan mala'imar alheri da ce ya rike arwallah sai ya arwallah ta yi ya rike arwallah ya sallar da matsa matsi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman حدث ابو الله هو يدافع الحبسين قول قصه البخاري البخاري كم سنه كان روايه كم كان روايه لا ثلاثه دوتي بهذا تتام له يدافع الحبسين babu sallah a gaban abinci ko kuwa a ko kuwa kana matsa matsan ɗayan kazamta biyu tsari ko bayan gari annabi ta babu sallah to babu sallah babu da gaba wai man ne ba da kace ko ba da ne ko ba sallah gaba ɗaya kaga annabi yayi hani akan haka kenan da kai sallah da matsa matse to gwanda ka saki ka sake ta kaje kiyaka wannan kuma magana annabi ya magana ba sallah kan abinci shi an ce abinci ya dan abincin misali dan biyan waruhin sallah ana so a sallah cikin nutsuwa hankalinka a wuri guda kake sallah hankalinka a can kana jiran kana tana abincin kana tarka cinye ma iya abincin kombani na jama'a ne kayan kayan kaje sun cinye ko a bai a rigaye ka shi ne ko kana yunwa kana da yunwa ga sallah annabi ce to ka ci abinci ka ƙare tukun kai sallah haka wanda Allah ya tsana ma amma in ki sallah abincin wallahi yau yau nake mun tambaye yau a waya musamman ina ne a wasu ne yace limamin su ne yayi sallah kare ina ga kamar mutum kamar ne a kamar na kamar yace imamin su ne sallah kun ne sallah kare bi ce salamu bi ce salamu alaikum kun je kun hauka hauka abinci kun hauka abinci Allah ta yi ko da kare ba bi sallama ba wallahi yau kin tambaya ne yake mun tambaya mu a ce zai mu ɗari yunwa aka fasa ne ya kan nuna abu na aikace wa abu na aikace ta wallahi ko an rika ta yasa kuma ba su ya sallama ba ko ta shi ko shi hatta mutu ko ya hawo hafala a ce lalle mana ce kai ba ka zaba sallama to karshe dai a taka shi bai dawo ba kurin dai su sun sallata ba tun da dawo kai ba mata ne dawo da zama ya sallama shi kira ibada ibada salamu zara anan matsala shi limamin shiga sallah ya iya da yunwa abin kin da aran shi ka zuba kuma abin da kai ba mai kun sallah ya yi da dubu sallah yi da kai wanda abin da ya bayyana ne bi sallama bai yunta to shi zama annabi manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah kamar abinci to amma an ce zikkan yi akan abinci baka bukatar shi baka zai bidaje ka ba da sama annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sulhu kuma sulhu ruwa ta tabbata dai ya zo an mai gayya gidan wanda cikin sahabbai na ya zo ya sallah gidan ziyara biya amsa kira biya amsa na je sallah a wuri a cikin gidana a yi sallah don samu tabo da ki in samu wurin sallah eh me yaje an gabatar da abinci an gama an gama abinci annabi eh da ci abinci aka ja ka sallah amma wata ruwa wani wuri da yaje annabi da yaje da abinci ya ci a ina kisa sallah gidanka annabi da yaje sallah kenan ba cewa kun an jaga abinci ba sallah a ana duba me da bukatar abu mana abun ana samu su a sallah ke mutuka ko bukata kana bukata to zaka ci abincin ka kuran zaka sallah cikin nutsuwa ka kan sallah kana tare shi huda kana tare sallah kamata ba wannan shine abin da ibn taymiya ke magana rahimahullah yace wa idza kana qadiran ala istimal ma' لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم ويسلي ولا إعادة عليه yace in mutum iya da ikon taɓa ruwan ga ruwa amma iya tsoron lokaci zai huta in ya ce sai ya yi wanka da wannan ruwa iya tsoron lokacin zai wuta ko a wulace ko wanka ne sai ya ce zai taimama ya yi sallah bai sake wannan sallah wani masu ala cikin tamamin nuna albani kwarai ya raddi mai zai kan wannan magana ce me dalilin wannan magana yau suna kawo magana wannan wai a yi taimama dalilin lokacin zai wuta ce ɗayan biyu ne babu da uku albani ce ɗayan biyu ne ga wannan halin ga duk wanda ya yi jinkirin sallah iya tsoron hutan lokaci in ya ce sai ya wanka ko arwalla ɗayan biyu ne ya ce ba shi da uku imma mantuwa ce imma barci ne shi ne kaɗai na uzuri don da ake magana ramo sallah ko a rama sallah ai magana mai inganci annabi sallallahu alaihi wasallama mutum biyu ya ba damar ramo sallah mai barci ko mai mantuwa albanin ce wallah yace idan kuwa har barci ne makara ce kai kana barci da tashi lokacin da ka so mutawa yace lokacinka lokacin da ka tashi baka yi lahi baka cikin lahi ka yi arwala ko wanka ka yi sallah cikin lokacin ka sallah haka manzo Allah maka duk wanda yake barci ne ko mantuwa ce nan sai ya cewa man nama sai ta auna siya falusaliya ta zakara ko fa kafaratuwa falusaliya ta zakara duk wanda ya bar ya marci ko ya mantuwa manta sallah sallah ta lokacin kafara sallah ko sallah lokacin da tana an ce wanda yi annasi wa unnaim wanda mantuwa sallah ko barci lokacin da ka halaka shi lokacin ba wata ƙara ba wani wani akan daidai kai baka laiko daya yace kuwa dan kuwa har shi ne barci da mai mantuwa an ba su lokaci na musamman da kenan ba wani gaugawa kai kai ta mamu a ya kai wankan ka an wanka ne in aurar ya alwala abin da ka samu a cikin lokaci kai baka laiko ba bukata kai ta mamu yace ko ko da gangam ne ya iya kallo har lokaci ya kore ya bubbuga ya mace wani kuma ba ka uzuri a wajen Allah a ƙalbani ba cinta wannan na yanzu sai a sa'idun ladi yutoyammamu bihi an yi magana fatayammamu sa'idan tsayyaba a yi taimama da a sa'id yanzu me sa'idikin abin da ke saman ƙasa wanda za a yi taimama da shi ya ce juzu tayammun biturab tahir ya halitta a yi taimama da ƙasa tsarkakakka turab wa kullu ma kana min jinsin arab duk abin da ke ƙasa ne in dai ɗan ƙasa ne karamar tsakuwa ne tsakuwa ce hajar ko dutse ne ko aljis ko ƙasa ce ta siminti ko lasho ne a ƙasa ce ko lasho ƙasa ce ba ce ba ne ya ce da ƙaunin layi ta'ala fatayammamu sa'idon tayyima kurin ku ne da abin da ke saman ƙasa wanda ke tsaye kurin ya ce waƙad ajima ahalul lughati على أن السعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره يتي أهل اللغة العربية sun haɗu kan cewa me sa'id duk abin da yake saman ƙasa ƙasa ce ko ba me inda ƙasa ce wurin iya cikin sa'id shi da kai mai tambaya ɗazu ana iya yin taimama da karu karu ice ne kuma sai ma bai da siminti ma magana ba na hada siminti siminti ma kasa ce wasu allo ko an da kasa ce albani rahmu Allah mun kanta cikin wannan littafin namu na alwaji wanda shi malamin ke cewa yayi magana da albani kai tsaye kan mas'alar akan samu a likita katangar likita mara lahiya bai iya sauka ya zai taimma yace yadda katangar likita ita ko da ko da lasho ta kun da su bai ta an kan zata cikin cikin alojin da ka magana ko da shi ta ba ko sai a an dama ta ai waye kasa ce dai magana kenan sai yanzu ana da kenan mulki da suke nan kai yanzu tambaya kasa ce menene ko lashe ne ko kaso shi ce ko menene inda kasa ce siminti ne ko duwatsu ne ko da kasa ce kurin kurin da ice ne ba da ice ne ba cikin sa'id duk da suna kawo ko ciyawa ko shi da kuma tsakila gaskiya ciyawa zawa ta abin da ya sama kasa kurin ko dutse wani dutsen kasa ce ko suminti ne ko lashe ne ko menene inda kasa ce kurin za ka yi taimaka shi kurin a ɗaki ko a ɗaki ne ko a ina ba za a jira an kwaso kasa ba wa a cikin tire ko a cikin wani waiwai a kurin da kake kurin kai taimaka kurin ba na kunci sai yake cewa yanzu da bayan gaya maka da ijma'in al'ilmi ne kan haka sai ce ka fita tamam yanzu kuma yaya za a yi wannan taimama ya ce ala anna mutayammum ala mutayammum an yuqaddima niyya to shi dai na farko ana nema ga mai taimama ya gabatar da niyya ce jihu na komi niyya kuma an san bayani a baya da arwalla da ya taimama tsaron hannu babu babu ganin ya kace na waitu tayammamu faradun rafa'u al-hadasi al-akbar wal asghar duka kaga ko istifat istifat masa suke istifat da ban goya maka istifat bi salat istifat kayan ne da yamma yake daga dan halittar halittar da sallah istifat bi salam dan halittar masu yin sallah wannan dun ba kai wahala ne kurin kai ne tayamma kurin ka kaje kuma ta bayar maka ba wani karatun niyya kurin za ku ta a ranka za ka yi tayamma kuma san mun tayamma sani zai aiki ne da kasa kurin da ban sama kasa ba wani karatu daban wanda za ka yi na koyon niyyar taimama kodin ka yi niyyar taimama shi kenan ya ce wataƙaddamun kalamu alayya fil wudu ya ce bayani ya gabata dalla-dalla kan yaya ne ake niyya a cikin arwala mun yi bayanin niyya kamar da aka ce dai bai buƙatar lafazi kun lokacin da ka zo ka za ka zamna abin da yake gabanka akwai wani niyya a cikin wannan shi ma taimama lokacin da ka bi ƙasa ma ka san me a ranka wannan abin da ka a ranka shi ta yamma shikenan yace summa yusammi Allah ta'ala kuma kai bismillah ina ga saboda kyawun karatun namu da yanzu a daidai mun zo daidai wannan fakar kamata mu tashi yadda ake taimma Allah kai mutatin sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.